الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna takwas ne ko tara tara ko na'am tara ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda sai daidai da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda muka samu haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidin bukhari da cikin wannan unguwa da albarka unguwar tudun maliki domin ci gaba da karatu a cikin littafin maftasar na zabi ma'az na babban malami ibn qayyim rahimahullahu ta'ala wanda babban malami muhammad bin abdul ya takaice littafin ake kiransa maftasar na shi kansa ibn qayyim wato zabi ma'az wannan kuma shi ne darasi na biyar cikin wato lissafin darasussukan da suka gabata cikin wannan littafi darasinmu na ƙarshe mun tattauna ne game da koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a abin da ya shafi alwala bayan malam ya yi mana shimfiɗar cewa muna da buƙatar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam fiye da buƙatar da muke da ita ta ci da sha da sauran al'amuran da suka zama wajibi ko tilas a rayuwa to sai ya ɗauko mana yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin alwala sanin yadda annabi yake yin alwala ɗaya ne daga cikin larurorin da ake gaya mana cewa lallai muna buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai taɓa yiwuwa ba ka bauta wa Allah ba tare da wannan bautar Allah ta yi muwafaƙa da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam matuƙar aka samu haka to ibada ba za ta zama karɓaɓɓiya ba kamar yadda malamai suka yi ta nanatawa cewa ibada sharaɗin karɓarta guda biyu ne a samu ikhlasi sannan a samu mutaba to mutaba kuma shine koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam na san a darasin da ya gabata mun ji yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yin alwala kuma mun yi kokarin yin muƙarana da yadda muke yin alwala dan mu ga cewa ina muka yi muwafaqa da annabi sallallahu alaihi wasallam ina ne kuma muka yi hannu riga da shi dan mu dawo mu gyara mun je tun daga ainihin wato ruwan alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam da kula abin da yake bisa sa alwala a nan muka gane cewa ashe yin almubazzaranci da ta'adin ruwa ba shi da kyau kuma ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fara alwalarsa ne daga hannaye kamar yadda kowa yake yin alwala sai dai mun ji cewa wani lokaci kan wanke gabobin sau daidai wani lokaci ya wanke gabobin sau biyu wani lokaci ya wanke gabobin sau uku watakila duk wannan yana da alaka da shi kansa ruwan an samu ruwan yalwa wani lokaci sai a yi alwalar ita ma a cika ta duk da cewa ko daidai daidin ka yi ita cika ba wai ɗayan ba ta cika ba ne a ɗaya ya cika biyu ma ta cika an gane ko tunda ya tabbata cewa yana yin daya yana wanke gabas sau biyu yana yin sau uku wasu gabobin kuma ya wanke sau biyu wasu sau uku duk wannan ya tabbata mun ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ainihin wato wanke hannayen guda biyu duk sau uku ba wannan uku wannan uku ba hada su yake guda biyu ya wanke su sau uku cewa annabi yana hada kurkurar baki da shakar ruwa ne baya waye ba kurkurar baki ce daban shakar ruwa ne ba yakan hada su ne kurkura ya ainihin wato shaka duk ainihin wato da kamfata sannan mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin shafar kai kuma ya tashi shafar kai yana shafar kansa ne ga baki daya ba wani bangare sannan wani lokaci yakan yi gaba da hannayen sannan ya baya da su har ma mana yake cewa bai taba inganta ba a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita a shafar wani bangare na kai ba duka ba sannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wajen shafar kai wajen shafar kai yakan fara a kai ya kuma karasa akan rawani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan kuma game da ainihin wato wanke kafafuwa shi ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana wanke kafa idan babu safa babu hufi in ba safa ba hufi annabi yana wanke kafarsa wannan sai daidai da kira'ar ainihin wato da Allah madaukakin sarki ke ta wato ya yi wa ladina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn qira'ar wa arjulikum ita kuma malamai suka ce ita kuma sai in akwai hubbi ko da safa to sai kuma qira'ar wa arjulikum sai aiki sai zama kamar an yi adafin shafar kai an yi adafin shafar kafa da kai ina fata gani da haka sai annabi ya nuna mana bambancin ruwa ko kira'o'in guda biyu in babu safa babu fi a kafarka to sai kai amfani da kira'ar wa arjula kuma sai ka wanke kafa idan kuma akwai safa ko akwai hufi ko wani abu da ainihin malamai suka ce a iya shafa a kai yana kafarka to sai kai amfani da kira'ar wa arjulikum na ba ta gani da haka annabi ya kan yi shafa akan hufi ko kuma shafa akan safa jaura sannan yakan shafi ainihin wato sama ne ban da ƙasa sannan wajen shafar kunne wani tsallake shafar kai da kunne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana hada su kamar yadda yake hada kurkurar baki da shafa ruwa to haka yake hada shafar kai in ya dawo sai kuma ya shafa kunne sallallahu alaihi wasallam game da kuma bayan an gama alwala Allah ya gaya mana cewa duk azkar din da zaka dinga jin ana cewa ana karanta kaza bayan an gama alwala to ba su tabbata ba sai zikirin da muka karanta ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin sai kuma hadisin da ya zo cikin sunan nasa'i subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wato kafaratul majlis kenan sannan babu wani zancen nawaitu ba a ruwaito annabi yana yin nawaitu fara'idar wudu ko nawaitu sunanan wudu ba a cikin alwalarsa ba a samu ba daga gare shi ba a samu ba daga ɗaya cikin sahabbansa Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yadda sannan ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya wanke wata gaba fiye da uku ba gaɓoɓin da ake wanke sau uku uku to uku uku nan ne sai dai ana iya yin biyu biyu ko ɗaiɗai amma a ce ya yi sau hudu ko fiye da uku bai tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba sannan bai tabbata ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wanke hannun yana wuce gwiwar hannu baya wuce gwiwar hannu sallallahu alaihi wasallam sannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsatsefe gemunsa a cikin ainihin wato alwala amma duk da cewa baya kimantar haka lam yuwazib ala zalika kamar yadda muka karanta ko sannan game da ainihin wato in mutum da zobe a hannunsa sai ya mummurta zoben nan a ruwan alwala ya shiga wannan shi ma babu hadisi da ya inganta kan haka ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a halin tafiya ko a halin zaman gida duk yana yin shafa akan hufi ko kan safa sai dai a halin zaman gida ne awa 24 a halin tafiya kuma awa 70 da biyu duk ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin haka waɗannan kusan su ne muhimman abubuwan da muka tattauna game da alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam mun shiga cikin bayanin taimama ita ba mun ce ana iya yin taimama kan ƙasa ana iya yin kan ƙasar gishi kan rairayi ko yashi da ana iya yi mun karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haythu ma adrakat rajulan min ummati salat fa indahu masjiduhu wa tahura duk a inda sallah ta da suke ɗaya cikin al'umma ta to kada ya samu wani damuwa ya sani yana tare da masallacinsa da kuma wurin tsarkinsa idan kar mutum ya ce ai ba ruwa kar mutum ya ce to ai ba masallaci kusa da gurin sai annabi ya ce shi al'ummarsa an yi mata wata alfarma a ko ina za su iya yin alwala ko su yi taimama a ko ina za su iya yin sallah banda wasu wurare ke fatattu kamar makabarta da bandaki da hadisi ya tokace an fahimta sabanin al'ummomin da suka gabata duk inda mutum yake sai ya koma gurin da aka tanade shi don yin ibada komai nisansa da gurin ibada to in yayo alwala sai ya je can gurin da aka killace shi don yin ibada amma kai kana da damar ka gida ka ya kofa gida ka yi akan layin ku ka yi akan titi ka yi duk inda ka samu dama wannan wani sassauci ne da aka samu daga aka yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka zamu shiga cikin fasali na biyu duk da cewa shi ma mun dan fara sha ma zamu dauko da farkon su insha Allah qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fasulun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam bis salat bala yace fasalin da zai tattauna ya mana bayani game da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya shafi sallah قال صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata idan ya tashi zai yi sallah yana buɗe sallarsa da kabbara haram kabbara harama din shine Allahu akbar Allahu akbar kaga kenan zaka kaddara an zo an shiga sahu an tada iqama ko in an tada iqama abinda ake fara yi na nuna cewa an shiga cikin sallah shine kabbara harama Allahu Akbar wajen kalmar Akbar kada a samu kuskuren da yawanci akan samu su suna yi. Allahu Akbar shi ne dole. Kan mutum ya ce Allahu Akbar za ka dinga jin irin wannan sai wani sai mutum ya rasa wani alifun tsakanin ba da kuma ra. Akbar wannan ba da kuskure. Akbar bar babu wani ja tsakanin ba da ranar bar kawai haka ranar kamar yadda kuskure ne kuma mutum ce Allahu akbar akwai masu akku akku bar kuskure akwai Allahu akbar duk za ku dinga jin kuna saurara akbar kuskure akku bar kuskure akbar shi wa kuskure to wanne ne ne akbar shi ne an gane ko kaga tun daga nan mutum zai gane motar da yawa kidin ta tashi ko bata tashi ba dan mutum yayi kabbar harawa ta samu ba kaga duk ha iwon ka iwon ka banza yake da ya ihu bayan hali yake da yake ko to da wannan ake shiga cikin sallah walam yaqul shay'an qablaha annabi sallallahu alaihi wasallam baya fadin wani abu kafin ita kabbara harama wala talaffaza bin niyya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba furta niyya nawaitu salatu al-isha fardan iqtida bi imam malik sule fi masjid al-bukhari ko yawa to ba bai tabbata annabi yana yin haka wani wani littafi ya can kafin karatu ya yawa shi ya yaɗu wani ya rubuta majmu'un niyya ina da zuwa ba su malam za su za su nasu kiyaye da shi amma yanzu da ke karatu ya yawa littafin na hada sunan da ke nan majmu'un niyya matattaran niyya duk wa'annan niyoyin da na wankan tsarki da na sallah da na alwala da niyyar daukan azumi duk daga cikin wannan littafin an gane ku amma yanzu alhamdulillah karatu ya yawa da haka babu inda aka samu annabi ya furta cewa zai yi sallar azhar shi kadai ko tare da liman ballantana a ambaci sunan liman kuma da sunan masallacin walam tahabbahu ahadun min at-tabi'in babu ɗaya daga cikin tabi'ai da ya so yin haka babu wani wanda cikin tabi'ai ya ce da kyau mutum ya zanto ya furta niyya walal a'immatul arba'a wala ɗaya daga cikin jagororin nan guda hudu abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad babu a cikinsu wanda ya ce yana da kyau in mutum zai shiga cikin sallah ya niyya da furta niyya ba wanda ya faɗa saboda sun san ba wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba sahabbai ba sa yi ina fata ya yi wani sai ga ya rasa raka a kan wani ne zo Allahumma na wani salatu ita ce da Allahu akbar ba da lada ko ma yanzu dai abubuwan suna yin sauki saboda ana ta karatu gurgurdu insha Allah وكان دعبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها wato al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gudana fi ihramihi wajen yin kabbara haramarsa lafzata Allahu akbar al'adar annabi a kabbara harama Allahu akbar yake cewa la ghairaha baya faɗo walinta duk da cewa akwai wasu kalmomin masu ma'ana irinta ba inda annabi dan a nuna maka addinin nan tauƙifi ne baya buƙatar ka kawo wani kanikancinka ko ka kawo wata shawara ko wani azancinka ko wani ya kamata ɗinka duk ya kamata ɗinka ka bari za ka gina gidanka ka duba kai ya kamata yadda kake so kana so a ɗinka ma riga kai ya kamata a kai riga ka kai yadda kake so amma ibada ba a yi mata ya kamata ai ya dace a yi kaza ai ya kamata ba ba a yi haka cikin yanzu ka gan ka ce Allahu ajal معناته ايه الله اكبر الله اعظم شما معناته ايه الله اكبر الله اكرم duk wa'annan kaga mutum zai furta su za su ba da wacce mana amma tun da kake a duniya ka taɓa jin wanda ya ce Allah ya zo an ta da kama kawai biya ce Allahu ajal ina ganin da ya ce haka wannan ya kalli wannan kila da yawa wa'anda suka yi kara suka fi sallah to wani ya koma gida sai ya sace yau wani abu mamaki ba kai tun da yake a duniya ban taba ji ba shi ne ba ka fara harama ba wannan kowa ya sani amma wallahi wani ne mai yake Allahu akbar kuma Allahu akbar din nan ba dai yake da Allahu akbar amma duk lafazin da ka kawo ba Allahu akbar ba ka saba mun dan Allah dan ba shi wannan shi sa malai ya ma wa kana da'abuhu al'adar annabi ce haka fi ihramihi a wajen ihramin sa harama lafzata Allahu akbar yana amfani da lafazin Allahu akbar ne la ghayraha ba wani can wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه وكان من ذا الله يكسن يرفع يديه yana ɗaga hannayensa ma'aha tare da ita kabbara harama shine ma'a saboda akwai halaccin kabbarar ta riga ɗaga hannun ko ɗaga hannun ya riga kabbara duk ya halatta kana iya kuma da kabbarar da ɗaga hannun lokaci guda za ka iya cewa Allahu Akbar sannan sai kai haka za ka iya Allahu Akbar kaga sai da kai daga ka ajiye sannan kai kafa ya halatta Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin sifatul salat din kadi ya kawo su akwai kuma haka Allahu Akbar kaga da dagawar da kabbara duka da kai su kana muhazawa sai yana da yalwa duk wanda kai babu matsala to nan malam sai kawo kai biya guda ɗaya ce wa kana yarfa'u yadayhi manzo Allah yana daga hannayensa ma'aha tare da ita waccan kabbara Allahu akbar din nan mamduda tayil asabi hannayen nasa yan yatsun su a miƙe har mutum yayi kamar wani kuturu haka ya dunkula nan ko ma sa ko haka ya ga mutum haka kamar haka zai ga dauka mutum bashi da yan yatsu miƙar da su zai ba lankwashe su zai an gane ku haka mutum zai miƙar da hannayen nasa mustaqabilan bihi ma alqibla kuma zai fuskantar da alqibla kamar yadda shi ya kalli alqibla to su ma hannayen nasa zai fuskantar da su alqibla ila furu'a udhnayhi zuwa kusa da kunnansa in yi haka Allahu akbar yayi akwai daidai kafadinsa shi ma yayi akwai hadisin da yayi magana kan daidai kafada in kai daidai kafada yayi in kuma ka zo daidai kunne yayi warwuya ila manki bai ka gani ba an ruwaito cewa yakan daga hannayen kuma ila manki bai zuwa ina kafadinsa ma'ana wani lokaci sai haka ba nan kushe sai ce ba an gaya ma mamdu da tayyil asabi yan yatsun a miƙe sannan su kalli alƙibla kamar yadda kake kallon alƙibla sannan ko kai haka daidai ka faɗa ka haka ko kuma daidai kunnen ka haka Allahu akbar ko ka ɗaga tare ko kuma ka ɗaga sannan ka ce Allahu akbar ko ka ce Allahu akbar sannan ka ɗaga ɗagawar ma kana da wato samfuri guda biyu kuma ni ina baka shawara kai duk guda biyu dan ka dace da sunnar annabi ta ko'ina ranar tashin alkiyama ina wanda suka daga suka yi koyi da annabi daidai kafadun su kana ciki ina wanda suka yi koyi da annabi suka yi daidai kunnan su kana ciki da haka wani lokaci kai haka wani lokaci kai haka ka ka nawa ne ikhtilafu tanawwu ke an gane ko wannan yana da kyau mutum ya zama to yana yanka da haka kaga kenan game da kaifiyar daga hannun kana da kala biyu ko kai daidai kafada ko kai daidai kunni game da lafazin kabbara harama kana da wato abin nan guda uku nau'i uku ko ka ɗaga hannun tare da kabbara ko ka ɗaga hannun sannan daga baya kai kabbara ko ka fara yin kabbara sannan daga baya ka ɗaga hannu an fahimci wannan addinin manzo Allah ba wa hannu sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u al-yumna ala dhahri al-yusra sannan sai mutum ya dora wato al-yumna hannunsa na dama ala zahari al-yusra a bayan na hagu faukar rusdi ala tsari haka ar-rusdi daga nan zuwa nan wannan mahadar zuwa haka rusdi kenan as-sa'i daga dai mahadar zuwa nan shine sa'i to tsakiyar kaga haka haka wanda yake haka kawai hutu yake a cikin sallah kawai ya gaji ne kawai dan tsane daga huta ko kuma sanyi yake wanda za ka zai haka ko ko wani kuma zai kama nan ko wani da inda yake kama arrasku ala sa'i haka ke sannan shi ma kana da kala akwai alwabu haka ke akwai alqabru shine zaka dinga jin ana yan qabalu haka ke shi kuma suka kama akiyar dai arrasku ala sa'i din suka kama in kai haka to in ka kama qabru kai in kuma kai haka wabu kai to yanzu ana gaya ma ne game da inda za ka ɗora hannun to in kai hakan kuma yana za ka ɗora a kirji ko a ciki ko dan wani za ka ya san da bai tumbinsa ko wanda kuma sai ga shi a can wajen abin to a ina a kirji za a ɗora ko a cibiya ke ɗora ko kuma a kan ƙasan cibiya to yanzu an gaya maka cewa yana ɗora hannunsa na dama wato ala zaharin yusra akan bayan hannunsa na hagu أو الرزق والصائب أو الرزق والصائب شين كما يدرون مكة وعلى سي بابا مالمي ابن القيم سيكي ولم يصح عنه موضع وضع وضعهما أما أئنا ذاك أجيس تهديث من إن كنت بك مدى إن ذاك أجيس amma gaskiya mala Allah ya saka masa da alheri amma hadisi ya zo akan inda za a dora sai dai la'alla hadisi bai inganta ba ko shi a wajensa an gane ko akwai hadisin wa'il bin hujr hadisin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wa'il ibn hujr radiyallahu anhu yace nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ala sadrihi a kirjinsa kaga yanzu wannan hadisin ya yi clarifying cewa ba a cimbiya ke ɗorawa ba ba a ƙasan cibiya ke ɗorawa ba a ƙirji mutum zai ɗora an gane ko kaga a ƙirji ke bayan mutum ya yi ko alwadu haka ko ƙabudu haka sannan sai kuma mutum ya ɗora a kan ƙirjinsa wannan hadisin shek nasiruddin albani ya inganta shi a cikin ta hakiki da ya yi wa ainihin wato sahihu ibn khuzaima shi kansa ibn khuzaima din ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa sannan akwai hadisin kabisa ibn hul sannan akwai hadisin sahal ibn sa'ad wayannan duk hadisai ne da suka nuna cewa ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dora hannunsa bayan ya dora na dama akan na hagu to a kirji yake dora an gane ko akwai wani asar da aka samu ko hadisin da ya zo daga wato Dawus ibn Kaysan amma hadisi ne mursal daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma isnadin sa yana da kyau cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora dama akan hagu a kirjinsa na fata gane hadisin da ko wanda suka ce a karkashin cibiya za a dora sun yi hujja ne da hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sayyidina Ali ke cewa mina sunna yana daga sunna a cikin sallah dora tafi akan tafi a karkashin cibiya dora tafi akan tafi wannan abu din ko wado din sai kuma mutum ya karkashin sashi a karkashin cibiya wannan hadisin da'ifi kuma muttafaqun ala tad'ifi malamai sun hada kan raunin wannan hadisin imam addara kutani ya rawaito shi imam bayhaqi ya rawaito shi ruwaya haka wato ibn abi shayba ruwaya ibn abi shayba daga abdurrahman ibn ishaq al-wasiti shi kuma wannan abdurrahman ibn ishaq al-wasiti din wato malami ne wanda ke da'ifun bil ittifaq da'ifi ne bil ittifaq duk malamai sun ce ainihin wato da'ifi an gane ko don haka shi yasa ainihin wato Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin sifatu salatin nabi yake cewa dora hannun dama akan na hagu a kirji huwa alladhi thabata fi sunnah ce wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khilafuhu sabanin haka kuma sai ce imma da'ifun aw la aslan ko dai hadisin da aka dogara da shi na tsora hannu a wani guri ba a kirji ba ko dai hadisi ne za'ibi ko kuma hadisi ne mara tushe ko da aka nike nan mun fita daga cikin shakku cewa in mutum ya dora hannun dama akan na hagu a kiyaye al-rasku ala sa'id al-rasku ala sa'id shine yanda da nuna to sai kuma mutum ya dora a kirji ba a ciki ba ba kuma karkashin cibiya ba وكان يستفتح تارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس wannan hadisi da wanda imamu bukhari ya fitar da shi ya fitar da shi a cikin al-azan hadisi na 744 imam muslim a cikin al-masajid hadisi na 598 da kuma hadisi na 148 hadisin abi huraira Allah ya kara masa wato bayan mutum ya yi kabbara harama ke yanzu mun ji cewa bayan ka zo ka daidaita ka fuskanci alƙibla muqaddara an tada iqama za ka ɗaga hannunka ko daidai kunnanka ko daidai kafaɗa sai kai kabbara haramar da ake cewa Allahu akbar ko to daga nan sai kuma ka kama hannun dama sai ka ɗora akan na hagu sai ka kama sai ka ɗora shi akan kirji to in ka ɗora akan kirji sai kuma me to daga nan za ka ɗan yi shiru wannan ɗan shiru ɗin da za ka yi za ka yi du'a ul istiftah ana kiranta addu'ar buɗe sallah to ita du'a ul istiftah ɗin nan in ka zo an kawo ta kala kala kala kala to malam zai kawo wasu daga ciki tunda khulasa yace zai maka ba komai da komai zai kawo ma a wannan babu ba yace wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi kafara harama ya tsora hannunsa na dama akan na hagu a kirjinsa to sai kuma yace Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya Allah madaukakin sarki ka nisanta tsakanina da zunubaina kama ba a ta bayan mashirik wal maghrib kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma babu ranar haduwa ce kamar yadda ka san gabas da yamma wannan wani tashbihi ne wannan wajhu shabahi din shine fil bu'di da zunubanka wato a nesanta misali kai kana gabas zunubin kai na yamma yanda ba yanda za a yi gabas ta haɗu da yamma to haka kai ma a nesan ta kaka sace haɗuwa da zunubanka a yafe maka suke shine wannan addu'ar annabi yake cewa Allahumma ba'id yana karantar da ni yana kuma karantar da kai cewa ka ce Allah ya nesanta tsakaninka da zunubanka kamar yadda Allah ya nisanta tsakanin gabas da yamma Allahumma ghsilni min khataaya ya Allah ka wanke ni daga wato daga zunubaina bilma da ruwa والثلج da kankara walbarar da raba wato sinadaran da za a wanke zunuban su zamto ba na azabtarwa ba ne don Allah ta'ala ya gada ma sai a jefa mutum wuta sai ta wanke shi an gane ko to sai kake roƙo in Allah ya tashi wanke ma zanuban to ai ma mai sauki a sassauta wajen kankare ma zanuban Allah ta'ala ya wanke ma zanuban da ruwa da kankara da raba kaga akwai wani nau'i na sa'ida da daɗi da dan sanyi sanyi da zaka ci ina fata an gane Allahumma nasqini min adh-dhunub ya Allah ka tsarkake ni daga zunubaina wal khataya da kurakuraina kama yunqqa thawbul abyadu min ad-dana kamar yadda ake tsaftace da kuma tsarkake farin tufafi daga datti yadda aka samu mawanki fararre ya wanke farin tufaye amfani da wato wani sinadari mai fitar da datti kayan da zaga sun fari kalma da ta jiki ya Allah ne ma ka wanke ni daga zunubai na kamar yadda mawanki fararre yake raba farin tufafi daga datti wannan wato tana ɗaya daga cikin du'a ul istifta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi tsakanin kabbara harama kafin a fara karatu wa taratan ya ƙul wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وليس ba wanda ya san Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji wasu irin kalmomi zababbu daga harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam duk iya larabcin ka aka ce zauna ka tsara da wuya ka iya zabo kalmomi da suka dace da matsayin Allah irin yadda manzon Allah ya zabo shi za ka ce ko addu'a za ka yi ko me kake nema ko ma ka zaɓo addu'o'in manzana akwai albarka a cikin kalmomi bari ka ji fassara su wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard na fuskantar da fuskata yanzu ba sallah kai ba ka fuskanci al-qibla na fuskantar da fuskata ga wanda ya halicci sammai da kasa hanifan ina mai karkata zuwa ga addinin gaskiya musliman ina musulmi wa ma ana minal mushriki da ba da cikin mushrikai inna salati hakika sallata wa nusuki da yanka yankana ko na ko na kaji ko na shanu ko na duk abin da zan yanka wa mahayaya da rayuwata wa mamaci da mutuwata lillahi dinna Allah rabbil alamin ubangijin halitta la sharika lahu bai da abokin tarayya wajen mallakar waɗannan abubuwa wa bizalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon mai mika wuya Allahumma antal malik ya Allah kai ne mai mulki la ilaha illa ant babu wani abun bautawa bisa cancanta sai kai anta rabbi kai ne ubangiji wa ana abdu ni bawanka ne zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina واعترفت بذنبي نا يدد ذنوبينا فاغفر لي ذنوبي جميعا يا الله كغفر تاو ذنوبينا دكا يا الله كيو ذنوبينا delete all an gane ko ai ko ma dindin su gaba da shine ma'ana faghfir li dhunubi jami'an innahu yanda al'amarin yake la yaghfiru dhunuba babu mai iya gafarta zunubai illa anta sai kai wahdini ya Allah shirye da li ahsani akhlaq zuwa ga mafi kyawun dabi'u la yahdi li ahsaniha babu mai iya shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun dabi'u illa anta sai kai wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka raba ni da miyagun dabi'u la yasrif anni sayyi'aha babu mai iya raba ni da miyagun dabi'u illa anta ya Allah sai kai labbaika ya Allah na amsa kiranka wa sa'adaika ina neman taimakon kai Allah wal khairu alheri kulluhu duka fi yadayka yana hannunka wa sharru sharri laysa ilayka ba a jingina shi zuwa gare ka ana bika ya Allah ni daga gare ka nake wa ilayka kuma zuwa gare ka zan koma tabarakta albarkarka ta yawaita wa ta'alaita ya Allah ka daukaka astaghfiru astaghfiruka ya Allah ina neman gafararka wa atubu ilaika ina tuba zuwa gare ka wannan ɗaya ce daga cikin du'a'ul istifta wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta bayan ya kabbara harama kafin ya fara sai dai kamar yadda za mu karanta a can gaba galibi waɗannan ya fi yin su a sallar dare saboda lokaci ne wanda dama na tsawaita sallah na fila ce babu maganar mamu ko wani ya ji an takura domin wani kan a gama wannan ma ya ga cewa a ce sai an yi wannan sannan za a zo a yi karatun fatiha a yi karatun sura yadda muka zama yan waya waya ko sai ga masallacin ka ba kwastomomi shi ma Allah sai an mai shaf shaf sai ka ji a yi masallacin wani shaf shaf ne mutane yan shaf shaf yanzu ka zo yanzu wannan ka ce ita ba za a karanta ta a ji kayan sallar isha kawai ka an ce Allahu akbar ai wani dauka zai rafsar ma kai ko karatu ko yake ko wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin salatul musafiri hadisi na 771 hadisin ali bin abi talib radiyallahu anhu walakin walakin al mahfuza annahu fi qiyam al-layl sai dai gaskiya maganar da aka fi kiyayewa game da wannan du'a'ul istifta annabi yana yin ta ne fi qiyamil layl a cikin qiyamul layl sallar dare kana yaqulu fil maktuba kama fi bin khuzaima sai malam yace a annabi yana karanta wannan addu'ar har a sallar farilla ka koma cikin sunan ibnu khuzaima za ka ga wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan addu'ar a cikin ainihin wato sallar farilla an gane ko yawa to yanzu kaga sai kai la'akari annabi sallallahu alaihi wasallam liman sahabbai su ne mamu ina za su ai ba su da abin da ya wuce wani kar ka manta kai kuma kai ne mamu din ka su ma su ne sai ka dinga kallon ka zama kana da fiqhu fiqhu sala sai ka kalli yanayin mamu da suke bin ka sallah idan kai aka maka lawo ne akwai tilawa kuma kawai kuka duk alarabomi ne a bayan ka ba matsala sai ta musaffa an gane ko yawa wani ma inda ka tsaya sai ka yi ba ka tsaya a gurin da kamata ka dan karasa wajen abin nan an gane ko amma in ba ka na fikihu sala wato ka san ka samu mamu wa'anda ba masu karatu ba ne to su sun fi son ka jawo inda suka sani ba abin da mamu ya fi jin daɗi irin ka jawo tashar da ya sani komai tsawon surar ba zai ga tsaye ba bari mu baku misali yanzu da zaka je can cikin suratul baqara kawai a cika fara kalan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin mamumin na ba wanda ya san a wace sura ka dauko ta daga ina kake to yanzu da zaka yi aya biyar a ana fara da kai wani ya ja ya ja dogo sura wani ya dauka sura ayoyi biyar ka karanta amma da zaka zo amma ka karanta ta tun daga farko har ƙarshe ba wani zai damu dan kowa ya san ka ce kun tutura ba dole kai da an gane ko saboda sun san ga inda ka faro kuma ga inda za ka tsaya kana zuwa gudun sun san ƙarshen sura to in ba ka da irin wannan ba irin wanda suke ahalin ƙur'ani ba ne a gurin to sai ka ga ba a san imani kuma a ƙarshe sai ka dinga korar wato mamu daga masallacinka kuma wannan ba fikihu bane kar ka dauka wai sai tsabar koyi ne da daidai shi yasa kawai ba za ka canza ba a cikin sahabbai akwai wayanda suka daina zuwa wani masallaci ko kuma wani ya daina zuwa da farko sai sallah ta yi nisa sannan sai ya fito sai ya jona ya ce ya ma'aikin Allah ba na zuwa masallaci gaskiya da wuri bane nake sai an ya gama tilawar dab da za a yi hukumu sai annabi ya ce me yasa shi dogon karatu da yake mana aka ce ba taɓa ganin annabi ya yi faɗa a wa'azi ba irin faɗan da ya a wannan rana har annan da ya gaya wa liman cewa in kana sallah to ka yi la'akari da abubuwa da yawa sani a cikin masu bunka akwai marasa lafiya akwai dattawa akwai mata akwai ƙananan yara akwai masu bukata wani mara lafiya ne da shi an ce je kawo jini ko je kawo wata allura sai ji ana sallah sai ce bari ya tsaye sallah hankalin da kawai yake a idan da sallah ya ƙara sa ya kai an gane ku kuma ya zo sai kuma ya ji ka ware tilawa mala an gane ku musamman yan uwa matasa suna da irin wannan sai a kula amma in kana tare da na farko matasa ne kuma duk ahalin abin ne ba wanda zai damu kuma shedan ya iya lalata in ka tashi za ka yi sallah kai kadai sai ka ke yin dunguwa me yasa ko kun kula da haka ko shi Allah ran man ya tashi zai na jira kula ne ko ma gefe nan da na za ga ya kama mahfuz kalmar mahfuz abin kiyaye daga alhibzu ne ko almahfuz akwai na istilahin malaman hadisi akwai hadisi sha akwai mahfuz ma rawahu thiqa mukhalifun lima rawahu thiqat aw ma rawahu thiqa mukhalifun lima rawahu al-awsaq minhu wannan ana kiransa mahfuz a ilmul hadith an gane ko amma abin na'am sunan mutum mahfuz wanda aka kiyaye ko aka tsare to don ka sani tun da ba shi da dauke da wata mummunan ma'ana za a iya sa mutum za a iya sa masa mahfuz wanda Allah ya tsare shi wanda aka tsare ƙwarai da gaske suna ne wanda zai zama ba shi da wata ma'ana mara kyau wa taratan yaqul wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma rabba jibril Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil ya Allah ubangijin jibril ubangijin mika'il da israfil ila akhiri har zuwa karshe abin da yasa bai bai mai ba zai maimaita ta mun karanta ta a can bayan hukuncin wa qad taqaddama shi yasa ka gani ce ta gabata wannan sabaka takhrijuhu hatta kharijan hadithin ta ya riga ya gabata wa taratan yaqul wani lokaci annabi yana cewa Allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ardi wa man fihin ila akhir Allahumma anta lakal hamd ya Allah lakal hamd dukkan godiya ta tabbata gare ka anta nuru samawati wal ardi kai ne mai haskaka sammai da kasa wa man fihin da abin da ke cikin su ila akhir har zuwa karshen ita ma tana da tsayi ka koma cikin Bukhari a cikin at-tahajjud hadisi na 1120 imam muslim cikin salatu musafirin hadisi na 769 hadisin ibn abbas radiyallahu anhu thumma zakara naw'ain akharain sannan sai ya ambaci wasu nau'o'in guda biyu na du'a wal istiftah thumma qala sannan sai ibn qayyim ya ce fa kullu hadhihi al anwa qad sahhat anhu duk waɗannan nau'o'in da kaji an karanta maka na du'a wal istiftah duk sun inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to abin da ake so in ya tabbata a matsala guda ɗaya an samu annabi ya yi abu kala kala shi ake kira ikhtilafu tanawwu ikhtilaf akwai ikhtilafu tabat akwai ikhtilafu tanawwu wannan ana so wata ran kai wannan wata ran kai wannan wata ran kai wannan ka dinga nau'anta dan kar a lazumci guda ɗaya ragowar sunnonin su bata kuma a cikin nau'antawar za ka samu falalar da ladan da ake samu a kowane karanta وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك an ruwanto daga gare shi cewa yana yin du'a wa istifta da wata wanda take ba ta da tsayi subhanaka allahumma wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdik da godiya gare ka wa tabaraka ismuk sunanka albarkarsa tana da yawa wa ta'ala jadduka girmanka ya daukaka wala ilaha ghayruk babu wani abin bautawa bisa cancanta bayan kai ذكره أهل السنن أصحاب السنن سرويت ولا عين وحديث كما إمام أبو داود أسلم الصلاة حديث ندري بكوة سبعين شدة إمام الترمذي شما أسلم الصلاة حديث ندري يود أربعين أبو أكا ابن ماجه أسلم إقامة الصلاة حديث ندري دبو تقص شدة وحدي تقص شدة حديث عائشة رضي الله عنها sannan babban malamin hadisi shek nasiruddin al-albani a cikin sunan a waɗannan sunan din ya inganta wannan hadisi والذي قبله أثبت من sai dai du'awul istifta wanda muka karanta wa'anda suka gabata sun fi tabbata ta fuskar isnadi fiye da wannan ta karshen Allahumma a subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk walakin sahha an Umar sai dai hadisi ya inganta zuwa ga sayyidina Umar asar ya tabbata zuwa ga sayyidina Umar radiyallahu an annahu ka yastabtihu bihi yana yin du'a wa istifta wato bihi da wannan subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk fi maqamin nabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana inda annabi yake tsayawa a masallaci ne sallah shi ba lokacin yana tsayawa a wannan lokacin yana khalifa ya ja mutane sallah kuma ya karanta wannan du'a ne istifta din wa yajharu bihi kuma yana bayyana da ita yana yin ta a bayyane yu'allimu bin-nas yana koyar da mutane ita tun da so yake a iya shi ya tashi maimakon ya ta a sarrance a koyi a fili yake yin sai ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayru sannan sai kuma ya dora an gane ko wannan shi ma hadisi ne wanda yake imam muslim ya rawaito shi a cikin as-sala wato hadisi na 300 da da casa'in da tara da kuma na hamsin da biyu ƙwada ahmad imamu ahmad ya ce azhabu ila ma ruwi an umar imamu ahmad ya ce ni ma na tafi ina tafiya bisa ga abin da sayyidina umar ya ruwaito ma'ana shi kansa imamu ahmad ya tafi akan a karanta subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka har zuwa ƙarshe ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حصل yace idan aka samu mutum ya yi du'a'ul istiftahi da wani wato wani daga cikin abin da aka ko kuma wata addu'a daga cikin addu'o'in da aka waito daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau kar ka shiga sallah kawai ka tafi kai tsaye ba tare da ka zaɓo ta cikin du'a'ul istiftah da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka in ka bi liman ka ji yayi kabbara harama kuma ka ji ya dan yi shiru to wa ana tuna maka wannan ɗaya daga cikin addu'o'in nan yake karantawa ba karka saurin ce masa subhanallah ka dauka kamar koran kalwa ya sallar isha ya ta da kabbara harama kuma ka ji yayi shiru du'a ul istiftah yake to ɗaya daga cikin wannan ake so mutum ya dauka yayi idan mutum yayi haka imamu Ahmad ya ce ya kyauta domin yayi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ainihin wato imam Ahmad yana zafar cewa a karanta wannan ta wanda sayyidina Umar din yake yi yace saboda shi ya zaɓi wannan imam ahmad ya ce saboda abubuwa guda goma saboda abubuwa guda goma ya zaɓi wannan ta zama ita ce du'a wadda citta yake yin ta fiye da sauran ya ce na farko saboda ita ce wadda ta kunshi fiyayyen zance bayan alkur'ani ita ce wadda ta kunshi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar za ka ta haɗa su to ya ce saboda ta kunshi wannan gaskiya shi yana ganin tana da fifiko fiye da sauran na biyu yake cewa saboda du'a'ul istitahi da ita wato akhlasa akhlasu lisana ala Allah wai ta fi tsantsanta yabo ga Allah ita wannan fiye da saura sauran kuma ita kadai ce za ga babu roƙo babu addu'a kawai yabo da kirari ne ga Allah madaukakin sarki sauran kuma sun kunshi wasu addu'o'i kaga kenan gaisuwa ce da roƙon iri ina fata an gane wancan din kaga akwai addu'a bayan ka yi wa Allah yabo da kirari sannan kana da wata bukata ka yi addu'a wannan kuma wato zuriyar yabo ne ga Allah madaukakin sarki da kirari ne shi sannan sai Imam Ahmad ya kuma cewa mafi yawancin du'a ulil siftahat duk da kaji ana yi yawancin su annabi yana yin su ne a qiyamul layl a nafila amma ita wannan banda lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta farilla ko kuma ya tabbata ana yin ta farilla sannan daga cikin ainihin wato abin da yasa Imam Ahmad ya zafi wannan yace sayyidina Umar yana bayyanar da ita yana koyar da sahabbai ita an gane ko wa kana yaqul ba'da zalik to bayan an yi du'a istifta da fatan ku dinga tahowa tare da mu yanzu sallan muke ɗaukowa daga farkon taho yanzu mun yi kabbara harama mun yi du'a wal istiftah to sai ce bayan du'a wal istiftah sai kuma ne sai ce sai kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim thumma yaqra'u al-fatihata wa kana yajharu bi bismillahir rahmanir rahim taratan wa yukfiha akthar to sai kuma mutum yayi a'udhiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim da kuma bismillahir rahmanir rahim sai kuma ya fara karatun fatiha sai dai bismillahir rahmanir rahim din wani lokaci annabi yakan bayyana amma mafi yawa ba bayyana ce ke boye ce an gane ko shi yasa hadisan da za a gani babu cin karo tsakanin su zaka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu cikin sahabban sa Abubakar da Umar sun kasance suna bude sallar su ne da alhamdulillahi rabbil alamin ba sa ambatan bismillahir rahmanir rahim a wasu ruwayoyin kuma sai ka ji an ce an yi bismillah sannan an yi karatun fatiha babu cin karo saboda hadisan da aka ce ba sa ba sa bayyanar da wani abu sai fatiha yana nuna suna yin ta'awizi da basmala a boye kamar yadda du'a'ul istiftahin ake yin ta a boye to ta'awizin a boye basmala a boye da haka abinda zaka ji ya fara bayyana karatun fatiha ba dan ba su yi waɗancan ba sai dan sun boye su na ba ta gane da haka ka haɗu da waɗannan hadisan ba cin karo suka yi ba ana nuna cewa ana yin su amma a boye shi sa ta ce annabi yakan bayyanar dan ya nuna halaccin bayyanarwa din amma ya fi boyewa a mafi yawan lokuta wani hadisin imam muslim a cikin asala ya roto shi hadisi na 399 qala yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umar wa uthman fa lam asma ahadan minhum yaqra bismillahir rahmanir rahim shine abin da na faɗa muku ko wal jahr bil basmala bayyana da basmala lam yurid an nabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa innama rawahu abdur razzaq bil musannaf abdulrazzak ne ya kawo shi a cikin al-musannaf dinsa a hadisi na 2609 daga ubay bin ka'ab da kuma hadisi na 2610 daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu an gane ko ma'ana yana nuna maka cewa ayyuka ne na sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba cewa yana bayyana da basmala shi yasa boye ta shi yafi in za ka yi bayan ka yi du'a wanda suke tayi a boye ta'awizi a boye basmala a boye kawai sai ka bayyana da karatun fatiha wa kana qira'atuhu maddan yaqibu 'inda kulli ayin wa yamuddu biha sauta to ga kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin karatunsa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wasul duk da cewa malaman tajwidi sun halatta yin wasul amma baya yin annabi qat'ul jami' yake baya yin wasulul jami' ka san akwai wannan rabe-raben na malaman tajwidi ko wasulul jami' shine zaka iya cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الجميع كاي أعوذ بكتايا بكت شكتك بسم الله بكتايا بكت شكتك فاتحة annabi ba ya yi an gane ku ya kifu inda ayi yana tsayawa ne akan ayoyi sallallahu alaihi wasallam wa kana qira'atu maddan sannan yana jan karatunsa baya yin kasan akwai maratibul qira'a akwai at-tahqiq akwai at-tartil akwai at-tadwir akwai hadaf ko eh ko akwai wannan kashe kashe ai ko maratib din to za ga annabi sallallahu alaihi wasallam qira'atuhu qira'atuhu murattala karatu sai yana yin tartil da haka baya yin karatu a guje baya wa kana wa kana qira'atuhu maddan karatun sa yana yin sa ne maddan yana ja yaqifu yana tsayawa inda kulli ayatin akan kowace aya alhamdulillahi rabbil alamin sai tsaya الرحمن الرحيم سيرا مالك يوم الدين haka yake so ya an gane ko wa ya mutu biha sauta sannan yana jin sautin sa wajen yin karatun sa sallallahu alaihi wa sallam Imam al-Bukhari ya rawaito wannan cikin Fadailul Qur'an hadisi na 546 hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda fa idza faraga min qira'ati al-Fatiha idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karatun fatiha qala sai ya ce amin fa in kana yajharu bil qira'ah idan ya bayyana da karatu ne rafa'a biha sauta sai ya daga muryarsa da amin din wa qalaha man khalfahu wadanda suke bayan su ma suna faɗa kar ka samu iskali idan ka ci karo da hadisin da imam malik ya kawo a cikin muwatta babu iskali akwai ruwayar da yace idza ammana al-imamu fa amminu akwai ruwayar idza qala al-imamu ghayril maghdubi alaihim wala dallin fa qulu amin duk kowanne baya hana liman ya faɗa an gane ko da haka kar ka ɗauka cewa shi liman ba zai faɗa ba liman zai faɗa wanda suke bayan su za su faɗa gashi nan ma an gaya ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗarta yana kuma ɗaga muryarsa wajen faɗinta wayanda suke bayansa suna faɗa su ma domin hadisin da imam malik ya kawo a cikin muwatta ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da liman yake cewa amin mamu suke cewa amin to mala'iku da suke sama su ma suna cewa amin yace fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minul mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda amin din sa tai daidai da amin din mala'iku an gafarta masa abin da ya kamata na zulfati ina fata an gane to da haka amin din nan karka dinga wasa da ita kila anan gafara ka take ba a sallafa ba a faɗin amin din in ka dace da mala'iku za su faɗa kai macin da juna kaga ghufira laka ma taqaddama min dhanbi ko to shi ne ke cewa idan ya gama fatiha yana cewa amin yana kuma bayyana da ita din wannan hadisin shi ma imam abu dawud ya rubuto shi a cikin as-sala hadisi na 932 imam tirmidhi a cikin as-sala shi ma hadisi na 248 hadisin wa'il bin hujr radiyallahu an sannan shaykh nasiruddin al-albani ya inganta shi a cikin as-sunan wa kana lahu sakatatani an ce mun lokaci ya kusa ko ya ya abin to bari mu ya gudu je dan mu samu kan gaba ko wakana lahu saktatani annabi yana yin wasu wato yana da sakta saktu guda biyu wato shiru na dan wani lokaci kadan yana yi sau biyu a cikin sallah saktatun shiru na farko baina takbirati wal qira'a tsakanin kabbara harama da fara karatu yana yin shiru kuma in yayin shiru din kafin mun karanta a baya yana yin du'a wal istiftah wa ikhtulifa fi thani amma malamai sun tattauna sun yi sabani game da shiru na biyu faruwiya ba'da al-fatiha akwai wanda suka rawaito cewa yana yin wannan shuruɗin ne bayan fatiha ma'ana ya ce wala dallin aka ce amin to yana dan yin shuru kafin ya fara sura waruwiya annaha qabla ruku an rawaito cewa wannan shiru na biyu din yana yin ne kafin ya yi ruku ma'ana ya yi fatiha ya yi sura to kafin ya tafi ruku sai ya dan yi shuru in ya dan yi shuru sannan sai kuma ya kabbara ya tafi ruku wasu ce a nan yake yin shiru din waƙila wasu malaman suka ce bal saktatani ghairul ula wannan shiru din guda biyun nan ba su bane ba shi bane wancan shirin na farko kenan kaga shiru uku ne akwai shiru da yake yi bayan ya gama fatiha akwai shiru da yake yi bayan ya gama karatu kafin ya tafi ruku akwai kuma shiru na farko tsakanin kabbara harama da kafin ya fara karatu shi sa wasu suka ce wannan saktu guda biyu ba shi bane wancan na farkon wanda ake wa du'a istifta ba shi bane wa zahiru zancen da yafi fitowa fili annahu maqnatani shurudin nan guda biyu ne ba uku ba isnatani fakat guda biyu ne kawai wa amma salisa fa latifa amma wancan shurudin na uku latifa sassauka ne sosai li ajali taradin nafsi shi annabi yana ɗan yin wannan shirin ne dan mai da numfashi ya yi karatun fatiha ya yi sura an gaya ma ƙira'atuhu murattala sannan kuma yana jan ayu to in yaje ya kan dan yaje karshen karatu kafin ya ruku dan mai da numfashi yana ɗan yin shiru sai kuma wannan ba saktu bane faman lam yadhkurha duk wanda kaji bai ambaci wannan ba to maliki sariha saboda ba ta da tsayi shiru din dan takaitacce ne shi za bai ambace shi a cikin saktu ba wanda kuma ya ce sakta uku ne to ya kawo hadda shi wanda ce fa idza faraga min qira'atil fatiha to da zarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karatun fatiha akhadha fi suratil ghayra sai kuma ya fara karanta wata surar banda ita fatiha wa kana yuqiluha taratan wa yukhaffifuha li'aridin wani lokaci annabi yana tsawaita karatun sura din wani lokaci kuma yana sassautawa li'aridin saboda wani dalili da ya bujiro min safarin na tafiya أو غيره كوانا تبيع ويتوسط فيها غالبا أما يابي متكيتين كراتوما في يوم الوقتا أكاتكي أبانو أوما باكما نجريبا إن شاء الله سيما كوانا gaba na dai da rufa karatu cika amma nan zan sake yi sati mai zuwa insha kuma kai sai kuma mu sai mu tafi mutum san abu insha inda ba karanta ya zama dai Allah ba kula da su kuran da mutum ko tuntuba harshen da ya farta mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk